أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الكرين الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan wa barka mu da haduwa a wannan yammaci mai albarka wadda muka saba gabatar da karatunmu na fikihu bisa mazhabin imamu na malik kuma muna karantar da wannan littafi al-muqaddimatul izziya lil jama'atul azhariyya wannan shi darasinmu na 31 kuma yau muna ranar 6 ga watan rabiul awwal shekara ta 1444 bayan hijirar shugaba alayhi salatu wassalam wasu ne da biyu ga watan oktoba na shekara ta 2022 miladiya muna cikin babin aure kuma a darasin wanda ya gabata mun ji abin da ya shafi sadaki da sauran sharuɗa na aure yanzu kuma muna magana ne akan nau'o'in aure waɗanda suka haramta mai littafin yana lissafa waɗannan nau'ukan ya kawo nikahu shiga wato auren tsoka da tsoka ya ce wannan haramun ne bai harasta ba kuma shi wannan aure na tsoka da tsoka wato nau'i nau'i ne dukkan nau'o'in nashi ba wanda ya harasta a cikin shi akwai nau'in kamar ba ni ya ta an baka yarka ko kuma ba ni kamar akwai nau'in an baka yata kai maka bani yarka ko an baka kanwata kai maka bani kanwarka babu sadaki shikenan mun canje canje wannan haramun ne akwai kuma nau'in da suke wanda bani yarka budurwa zan hada da sadaki kaza ba sai ka bada komai ba sai in baka tawa bazawara to wannan duka dai duk nau'o'in shi ne wanda duka haramun ne sai ce wala ya juzu nikahul mutu'ati auren mutu'a bai halasta ba wa huwa nikahu ila ajali shine yin aure zuwa ga wani lokaci wa yumsaku qabla al-bina'i ana bata auren mutu'a tun kafin a tare wato tun bai sadu da ita ba wa ba'da har bayan ma an sadu ana bata auren mutu'a bi ghairi talaqin ba tare da sai an nemi mijin yi wani saki ba tunda dama aure ne batacci ma'ana kafin tarewa sai a ɓata auren ko da bayan ta tare da shi sai a ɓata auren kamar da na yi bayani wancan karan auren mutu'a aure ne wanda da can a farko-farkon musulunci an halasta wa sahabbai yinsa kasancewar al'adar larabawa ta rigaya ana yin wannan ɗin idan uzuri ya kai ku wani yanki wanda ba naku ba ba ku taho da iyalanku ba to maimakon a shiga kai tsaye cikin zina da sauransu to shi ne sai a lokacin nan sukan yi irin wannan aure ɗin in za ka yi kamar wata ɗaya ko wata biyu a guri ko sati ɗaya sati biyu sai ka kira wata sai ku shirya da ita shi kenan in an shirya sai ka ba ta sadakinta shi kenan sai ku tare kai da ita idan lokacin tafiya ya yi sai ka tafi to da musulunci ya zo da farko sai ya bar abin haka ana yi daga baya sai aka haramta shi sai aka sake halastawa kuma lokacin yakin khaybara daga baya sai aka sake haramta shi a lokacin yakin khaybaran dai a wajen aka sake haramta shi daga nan kuma har zuwa tashin alkiyama auren mutu'an haramun zamanin sayyidina Umar shi ƙara tabbatarwa da haramcin yayi amma in shi a suka dora mishi laifi suke ci gaba da tsanar shi da gaya mishi miyagun maganganu akan ya hana su yin auren mutuwa alhali kuma dama tuntuni manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya haramta shi wa yajibu fihi salaqul misli amma idan har ya riga ya sadu da ita to wajibi ne sai ya ba ta salakinta na kwatankwacin irin mata kamar ya ita illa an yakuna hunaka tasmiyatu sai dai idan dama kafin a daura auren ya riga ya ambaci abin da zai bata misali ire-iren matan danginta ana biyan su sadaki ne naira dubu ɗari amma shi da ya zo wannan ɗin saboda soyayya da yake mata sai ya ce shi zai ba ta sadaki dubu ɗari biyu ko dubu ɗari biyar amma auren mutu'a zai yi da ita sai ku yi auren mutu'a ɗin da ita kwanan su ɗaya ko kwanan su biyu sai aka gano ai auren mutu'a aka yi saboda aka sai limamin gari ko shugabannin gari ko kuma ƴan uwan ita matar sai suka je suka bata wannan aure aka raba tsakanin shi angon da amaryar to sai ya bata wannan dubu ɗari biyar ɗin da ya riga ya faɗa tunda ya riga ya faɗi cewa dubu ɗari biyar zai bada to sai ya bayar shine anan da mai littafin ce illa an ya kuna hunaka tasmiyatu sai dai idan ya kasance dama an riga an ambaci wani adadi fara har musamman to lallai wajibi ne a bata wannan abin da aka ambata da wasqutu anhu al-haddi amma ba za a yi mishi haddi ba shi wannan wanda yazo ya auren mutu'ar da ita ba za a yi mishi haddi irin na mazunata ba tunda an kira abin aure duk da dai batacce ne wailu haqu bihi al-walad amma ana riskar da da zuwa gare shi wato in ta samu ciki sai a jira an ta haihu wannan dan dan shi ba ba za a kira dan da sunan dan ciki shi ba domin da ubansa wa alaiha al-iddatu kamilatan amma za ta yi cikakkiyar idda wato ba istibra'i za ta yi ba domin shi istibra'i musamman istibra'i na zina akwai inda malamai suka ce ana iya yin jini ɗaya ma amma ita wannan wacce aka yi auren mutu'a da ita kuma aka sadu da ita cikin auren mutu'a din cikakkiyar idda za ta yi wato jini uku kenan kamar irin kamar irin iddar matar da aka sake ta wala yajuzu nikahu fil iddati kafin mu shiga wannan to shin menene hukunci idan mace ta auri dan shi'a bayan ta aure shi sai ta fahimci cewa shi fa auren mutu ake so yi ita me hukunci anan malamai suka ce hukunci anan shine aure yana nan yadda yake tunda bai riga ya ambaci cewa mutu zai yi ba ko ba a dauki cewa mutu zai yi ba to aure yana nan a yadda yake ko da ta fahimci yanayin niyyarsa da tunda bai furta ba ba za a yanke wani hukunci a kansa game da wannan ba wala ya juzu nikahu fil iddati bi halasta ba ay aure cikin idda sawa'un kanat iddata wafatin aw talaqin daidai ne wannan iddar iddar rasuwa ce wato ta kaba ce aw talaqin ko kuma idda ce ta saki bi halasta mace ta yi aure alhali tana cikin idda ba iddan nan kuma kamar yadda muka sani nau'i uku ce ko akwai iddar mace mai ciki iddatu wafatin ɗinta da kuma iddatu barakin nata idan mace mai ciki ce wato ko yau mijinta ya rasu sati na zagayowa sai ta haihu shike ne ta gama ta gama takabarta ta gama takabar in ta samu in ta samu miji a wani satin tana iya yin auren ta in ma cikin da ya bata da shi na wata ɗaya ne sai ta jira in shekara nan ma za ta yi da wannan cikin sai yadda ta haife cikin sannan ta fita daga takabarsa idan kuma ta yi ɓari ba na sauran zai ce in ta yi ɓari ba to idan ɓarin da ta yi an haife shi da siffa irin ta ɗan adam a jikinsa to shi kenan za a ɗauke shi a matsayin haihuwa ne ta gama takabarta idan kuma ɓarin da ta yi jini ne kawai guda-guda ya rika fita to shi kenan sai ta dawo ta shiga cikin sauran matansa wata hudu da kwana goma ɗin shi za ta yawa amin wa alaikum assalam eh yadda dai na faɗa ɗin haka maganar take sannan idan ma wace aka saka ne don haka abin yake mutum ya saki matar shi yau yau din na ya sake ta da safi da yamma bakin cikin cewa ya sake ta din zuwa yamma kawai sai ta yi bari to idan abin da ta barar din nan ya fito bisa yadda na yadda na faɗa din shikenan ita ta gama iddarta jibi ko gatan ta samu wani mijin tana iya daura aure kuma ko shi mijin nata ne ya dawo yayi nadama washi gari yake so a sake mayar musu da aure sai ya biya sabon sadaki an fahimta mutum ya saki matar shi da safi ko mutum ya saki ya saki matar shi da daddare Allah ya kiyaye kafin wayewar gari sai sai ta barar da abin da ke cikin ta sai yayi nadama dan garin halin da take halin da take ciki to shikenan a wannan ranar ba matarsa bace in yana so a sake mayar musu da aure sai ya kawo sabon sadaki ya bata duk da hakan ne ta fita daga ƙarƙashin shi saboda haka haramun ne neman mace cikin idda ko da idda ta kabaci ko idda saki wai ta abadu ta harimu fihi bin watsayi haramcin yakan zama na har abada idan ya zanto mutum ya nemi auren a cikin idda kuma ya aure ta a cikin iddar kuma har ya sadu da ita tana cikin iddar misali na yi bayanin ɗazu iddar mace mai ciki ko? to akwai kuma matan da suna yin idda ne da jini mai yin idda da jini wadda tana iya gama iddata ma a kwana arba'in matar da duk kwana sha biyar ko duk kwana ashirin take yin jini an sake ta yau sai dai jini wa shegari kaga ta yi nawa kenan jini ɗaya ko? duka duka kwananta biyu ko uku tana jinin nan sai jini ya dauke bayan kwana sha biyar sai ta ƙara yin jini ta kaga ta yi jini biyu duka duka a ƙasa da kwana ashirin ta yi jini biyu kwana uku tana yin jini sai jini ya dauke bayan wasu kwana sha biyar ɗin sai jini ya sake zuwa mata na haila kaga ta yi ta yi jini uku gaba ɗaya a cikin ƙasa da kwana arba'in shikenan wannan tana iya yin aurenta akwai kuma wacce sai bayan wata uku uku take yin jini take yin haila sai bayan wata uku to an sake ta kamar yau kaga sai bayan wata uku sai jini na farko ya zo to hobba ba za ta ce tun shiken tun ta yi jini kuma an yi wata uku ba za ta bar ta aure ba ba zai yiwu ba sai ta jira wani jinin na biyu ya sake zuwa ko da za a yi wata biyar kai ko da za a shekara sai ta jira wani jinin ya zo idan ta jira shi wata tara wani jinin ya zo to shi kenan sai na sake jira wani na ukun ya zo ƙwarai kuwa akwai kuma wacce ita kuma bata rigaya ta fara yin jini ba kamar misali irin auren yan uwan fulani an yi auren tana yan shekara bakwai ko yan shekara goma bata fara jini ba sai miji ya sake ta to ita wannan za ta yi kirgen iddata ne da adadin watanni kawai in ta yi wata uku da sakin nan shi kenan nawa kirga kwana 90 wata uku kenan shikenan ta gama idda akwai kuma tsohuwa misali mata mafiya yawa mu nan da Afirka idan ta shekara kamar 55 a duniya zuwa 60 za ta daina haila ta wuce shekarun haihuwa kenan to irin wannan matar in aka sake ta za ta yi iddata ne da kirgen watanni ba da kirgen jini ba saboda ta riga ta daina ta daina jinin haila an gane to mace misali irin mai yin kirge da jini dinnan musamman ma matan da aka sake su da goyo a bayansu suna jahiltar abu kawai an sake da goyo a bayanta wai sai ta komar da kanta cikin masu yin kirge da watanni da yawa sai ga kawai bayan ta yi wata uku da saki sai da jiwai ta aure kawai tun da ai ta yi wata uku shi ke tun da ita ba haila take yi ba ka san akwai matan da suna goyo wato suna shayarwa ba sa yin haila har sai sun yayi to in irin wannan ce mace dole sai ta jira ta yayi din nan ta fara yin jini sannan ta kirga da adadin jinin ba za ta yi kirge da adadin watanni ba saboda shekarunta ba su wuce na yin haila ba dama tana yin hailarta kafin ta haihu an fahimta to in irin wannan ce an sai an sake ta da goyo a bayanta ba ta haila kawai saboda jahilci irin nata ta ga ta yi wata hudu ko wata biyar da saki shikenan kawai sai ta dauki kanta a matsayin wata ta gama idda shi kuma wanda zai aure ta sai ya aure ta a hakan ba tare da sun yi wani bincike ba kawai ya tafi da kin gama idda ta ce eh ta gama sai ya aure ta kaga tana cikin idda ya aure ta kuma sai ya sadu da ita a wannan auren to an ce wannan din har abada ba zai aure ta ba za a raba auren kuma shikenan har abada ba shi ba ita an fahimta yau yau in aka bincike aka gano amma idan ya neme ta cikin idda bata tare ba sai bayan da idda ta kare misali ta yi jini biyu kawai sai ya fara neman ta sai bayan da ta gama jini na uku sannan sai aka ɗaura aure to wannan auren yana nan ba matsala wannan auren sai dai matsalar kawai zunubin da suka ɗauka na cewa ya neme ta cikin idda idan kuma misali ya aure ta cikin idda bata gama idda ba ya aure ta amma bai sadu da ita ba sai bayan da ta fita daga iddar misali ya aure ta ta gama jini biyu dab da za ta fara jini na uku sai aka ɗaura musu sai aka ɗaura musu aure ba ta tare gidan shi ba sai da ta yi wannan jini na uku ta gama tsaf kaga ta fita daga idda da sai ta tare gidan shi sai ya sadu da ita to shi kuma wannan wasu malaman suka ce shi ma za a raba kuma har abada ba aure tsakanin su kuma suka ce a'a zai iya auren ta daga baya iya ma dai za a raba kaga yace wa yata'abbadu tahrimu fihi bil wada'i fil iddati aw ba'daha kawai shi wannan malamin yana cikin masu tabbatarwa da babu aure tsakanin su har abada idan ya sadu da ita cikin iddar ko da bayan iddar inda an daura auren ne a cikin iddar wa ya haramu tasrihu bil khitbati fil iddati an haramta bayyanar da nema a cikin idda tana cikin idda kawai shi kenan sai ka fara yin chatin da ita wace ai kina kammala idan nan ni zan aure kin Allah ya yarda kaza kaza kaza mutum ya bayyana mata karara yana son ta da aure alhali ya san tana cikin idda to wannan haramun ne wa ta'aridu bil qawli al ma'rufi mubahun yin jirwaye da kamar wanka da wani zance wanda yake sananne to wannan halal halal ne amma mu gane cewa cin wace irin mace ce ma ake iya yi mata jirwaye da kamar wanka a rayu suna cikin idda to matan nau'i biyu ne kacal ba na ukunsu matar da mijinta na baya saki uku ya yi mata sai kuma matar da mijinta rasuwa ya yi ta kaba ta kiwo amma ƙwarai da gaske iya waɗannan biyun su ne ake musu jirwaye da kamar wanka amma duk matar da saki ɗaya rak aka yi mata ko saki biyu mijinta ya mata don tana cikin iddarsa har yanzu tana nan a matsayin matarsa abu ɗaya ne kawai zance ɗaya kawai zai mata sai ta koma matsayin matarsa da ya ce wata na mai da ke ya sanar da walinta ko ya sanar da mutum biyu masu hankali suka shaida cewa ya mai da ita shi kenan ta koma matar shi har yanzu akwai ƙamshin aure tare da ita da haka haramun ne mutum ya mata jirwaye da kamar wanka amma matar da mijinta na baya ya mata saki uku yawwa saki ukun nan ko ukun gaba daya a cikin a cikin lafazi guda ko kuma da daya da daya bayan daya ya mata uku ko kuma wace mijinta rasuwa yayi to wannan ana iya mata jirwaye da kamar wanka misalu misali misalu an ya kula misali kamar yace inni fiki laragibu kai wace ina ma zan samu mace irin ki ta ina ma mutum zai sami irin ki ya aura ai da ya ji daɗinsa to kamar haka mutum ya faɗa za ta gane cewa lallai kana santa ko kuma kai wace ina ma dai a cikin ƙawayenki ki samu min wata mai hankali mana irin wannan dai misali da dai za ta gane cewa kana santa ba tare da ka fito ka ce wace ina son ki ba haka nan kuma bai halasta a irin wannan yanayin mutum ya rika ɗaukar nauyin rayuwarta yana aika mata da abinci abin sha kuɗi da sauransu bai halasta ba na'am eh kwarai da gaske in dai yana da niyyar zai aure to bai halasta wa yajuzu lil hurri wal abdi nikahu arba'i hara'ira muslimati aw kitabiyati ya halasta ga wanda yake da musulmi ko kuma bawa musulmi ya auri ya'ya mata yantattu wato masu yanci shine hara'ira din nan muslimati musulmai aw kitabiyatin ko kuma waɗanda suke ahlul kitab wato kiristoci guda hudu ko yahudawa guda hudu mutum musulmi ya aure su ko musulmai guda hudu ya halatta gare shi walil abdi nikahu arba'i ima'in muslimati bawa ma ya samu zai iya auren bayi yan uwansa musulmai guda hudu walil hurri zalika haka nan haka nan ɗa mai ‘yanci shi ma zai iya auren bayi musulmai guda hudu in ka shi la'anata amma shi bisa sharaɗin in yana tsoron afkawa cikin zina wala mai jil hara'iri tsaunan amma ba shi da kuɗin aurar ‘ya'ya mata masu ‘yanci wadda sai an yi kayan ɗaki sai an yi akwati sai an yi menene ba shi da wannan kuɗin wato shi kenan sai a auri bayi mata guda hudu duk zai iya sai dai an san bambancin tsakanin auren ya da kuma baiwa bambancin auren ya da baiwa shine in ka auri ya duk da ta haifa naka ne haka ne aiko to an ka auri baiwa kuma ba haka bane ƴaƴan da ta haifa na ubangidanta ne ita haifa ma ƴaƴa maza ris guda biyar ko shida ko bakwai rannan kawai ubangidanta sai ya zo ya kame su ya kai su kasuwa ya saya idan ka je ka ga ƴaƴanka a keji idan ka je ka gansu a keji ana cinikin su ƙwarai ko ba riba ba haram yayi ba a to yanzu misali in ka kai akuyarka barbara wajen wani ɗan tauri in ta dawo gida ta zo ta haifa maka ‘ya'ya guda uku ko hudu can mai wannan taurin ya isa ya biyo baya ya zo ya ce a bashi a nasa ne? oh naka ne kai mai akuya ko? to haka nan shi ma mai baiwa nashi ne nashi ne wa yana ‘ya'ya gaji shi yasa ma a cikin alkur'an za ga Allah yana cewa zalika liman khashiyal anata minkum wannan ga wanda ya ji tsoron aikata zina ne daga cikin ku in ba mutum ji ya matsu da auren in bai yi auren ba zai iya yin zina to kuma shi bai da dukiyar da zai iya auren ya mai yanci to shi sai aka harasa mishi ya iya auren baiwa din ai malan ai dukiya faslun wannan wani sabon fasli ne man kana mutazawwijan bimra'ataini wannan faslin wato yan uwa mu saurare shi da kyau da nutsuwa yana kunshe da bayanai muhimmai wanda ya kamata lallai mu kula da su musamman ma mu da muke auren mata sama da guda ɗaya Malam Ibrahim ana ji Faslun yace fasli ne wannan man kana mutu zawajan bimra'ataini aw aksara wanda ya kasance yana auren mataye guda biyu ko fiye da haka hara'ira masu yanci aw ima'in ko bayi muslimatin musulmai aw kitabiyatin ko kuma waɗanda suke kiristoci ko yahudawa ahlul kitabi ne fa innahu yajibu alayhi an ya'dila bainahunna to cewa da lamarin yake ya wajabta akan shi ya rika yin adalci a tsakankanin su fa in lam ya'dil fa huwa zalimun idan har ba zai yi adalci ba to lalle shi azzalimi ne an ga gun ko? to asin lillahi wa rasulihi masabin Allah ne da manzansa duk wanda ba zai adalci tsakanin matansa ba la da juzu imamatu bai halasta a bi shi limanci ba bai halasta a bi limancinsa ba wato duk mutumin da ka san yana da mata guda biyu misali amma akwai wata tunanin ita ce hajiyar gidan sai abin da ta ga dama shi za a yi a gidan duk yadda ta yi kuma bai sai mata magana ba ma'ana dai yana bayyanar da rashin adalci karara to wannan mutumin in ka leƙa kaga shi ne a gaba yake limanci kana iya bari sai an idar kai taka na ko ka tafi wani masallacin saboda limancin shi bai halasta ba wala shahadatu wala shaidarsa kuna rikici kai da wani sai aka ce wancan din ya kawo shaida a cikin shaidin sai ka leƙa kaga ai ga wani can ka tabbatar da kuma wani din wani din can yana fa da wata mata wacce ko mahaifiyar shi ce ta saba wa wannan matar tashi a wannan ranar sai ya saba wa mahaifiyar tashi saboda tsabar matar ta fi karfin shi to kana iya cewa kana iya gaya wa alƙali an gafarta malam ina da magana me maganar ka a cikin shaidan da abokin rigima ta ya kawo ban yadda da wani ba saboda me baka yadda da shi ba saboda ba adali bane yana da mata da yawa amma baya iya yin adalci tsakanin su matar shi tafi karfin sa shikenan bisa ka'ida ta addinin musulunci dole sai an cire shi daga cikin shaidan sai dai a kawo wani ba shi ba man jahada ujubahu wanda aka gaya mishi cewa wani ya kamata wajibi ne baka yi adalci tsakanin matan da shi shi fa wajibci shi fa bai yarda da wajibcin yin adalcin nan ba to fa huwa kafirun wannan mutumin kafiri ne duk wanda bai yarda da wajibcin yin adalci tsakanin mata ba kafiri ne yustatabu salasan za a nemi ya tuba har sau uku fa in lam yatub fa huwa kafirun to in har bai tuba ba to shi kafiri ne amma ga wani abu kuma muhimmi wanda ya kamata da mu da matan duka mu ji shi da kyau wal adlul mazkuru adalcin nan fa da ake ambata yakunu fil nafaqati wal kiswati yana kasancewa ne cikin abin da ya shafi abinci wal kuswati ko kuma wal kiswati da kuma sutura bi hasabi hali kulli wahidatin bisa yanayin kowace daga cikin su kasan su mata da kuma sauran mutanen gari abinda suke sare a nan shi ne abinda ka ɗinkawa waccan na atamfa wannan ma dole ka ɗinka mata didi da didi haka kuma na jin kuke kuke tsammani ko yawa idan waccan ta ci shinkafa waccan ma dole shinkafa za ta ci idan waccan ta ce ita fa yau shawarma za ta ci misali kai ne ka je abuja ka auro wata ka tafi ƙauyenku haila yau ka auro wata duka kana zaune da su a kan misali ita 'yar abuja sai ta ce ita fa yau shawarma za ta ci sai ka tafi mr biggs ka je ka siyo mata shawarma ko ta ce yahuda suya za ta ci ka je ka siyo mata shawarma to shin wajibi ne ita ma wannan 'yar ƙauye sai ka siyo mata ita ma nata eh yara ku yi cirko cirko yauwa yauwa ashe kun riga kun san magana tun da tunar karatun umdatul ahkam ko yauwa to bari ka ji maganar dalla dalla to shi adalci na ana yin shi ne bisa yanayin kowace daga cikin su fa sharifatu bi qadri misliha madaukakiya to za ka yi mata adalci ne bisa gwargwadon irin hidimar da ake wa irinta kai ne sai ka auri yar gidan sarki kaza ko yar gidan hakimin gari kaza misali ko ka auri yar gidan alhajiwa ne manajan banki kaza da sauransu to za ka yi mata hidima ne bisa gwargwadon irin yanayin gidan da ta taso a ciki kamar misali yanzu misalin da dai ɗazu da yar abuja babanta wani darakta ne a wata ma'aikatar ta gwamnatin tarayya misali to kaga irin yanayin hidimar gidansu tana da bambanci da wacce babanta duka duka albashinsa bai fi dubu hamsin ba ita kuma wannan babanta albashinsa ya haura naira miliyan biyar ma a wata to kaga hidimar da baban wacce yake yi a gidansu ya fi karfin hidimar da baban wannan yake yi a wata guda hidimar da baban wacce yake yi a rana ɗaya a gidansa baban wannan in an dunkula albashinsa na wata uku ma bai isa yi wannan hidimar ba to kaga yanayin yadda suka taso ba iri ɗaya bane yace waddani atu bi qadri misliha wace take ita ma ta ƙasa yar ƙauye to gwargwadon irin yanayin ta ne haka za ka yi mata hidimar to ka san mata a irin wannan su ma ba su yi mana adalci ka kai ne misali kana so ka zauna da mata biyu wannan tun taladan noma ce ka auro ta daga ƙauye misali wata ilma ba nema ba nema kai ba kawai kana dai kana kana Kano ka je ganin gida babanka sai ce wani eh akwai wace yar gidan abokina ita za ka aura shikenan kawai an gama magana an sa muku rana rana kaza ka ce to sai aka daura aure an daura aure ka ka dauke ta ka kai ta birni shekara ɗaya shekara biyu sai ka kai to wannan kai tunda dai ba soyayya aka yi ba biyayya kai ka aure ta sai ka duba wata tsalleliya a birni sai ka aura ita ma sai kai mata gidanta daban to a rashin adalci irin na mata sai su ce wai irin duk abin da ka yi a wancan gidan duk waɗannan gidan ma haka sai ka yi to ba haka bane gaskiya kowace misali wannan in ta saba cin irin su dambu irin su kwanin gyada irin su tuwon biski misali ta saba shan miyar kuka koriya fatau ba za ta yi complain ba in za ka yi sati baka kawo naman miya ba za ta yi complain ba ita kuma wannan ta saba a miyar kuka za a sa onga za a sa mr chef za a sa kori za a sa kaza amiyar kuka sai a yi hidimar wajen naira dubu da ɗari biyar amiyar kuka ita kuma wannan ta saba ce fannan naira ɗari da hamsin ɗari biyu amiyar kuka shi kenan to kaga misali yauwa to wannan kaga sai dai kai bisa adalci irin naka dai ganin damar ka in ka ga dama sai ka daidaita su wannan kai ka ga dama amma in bisa ainihin ka aje kowa a muhallinsa ne bisa shari'a to ita wannan irin yadda ta saba din nan dai su biskin nan dai yau su dambu su dankali haka ta dan bare shi haka ta dosana da abin nan ta kwaɗan dankali da ƙarago ta ci yau to sai kai mata wannan su kwaɗan rama yau to sai a ci gaba da wannan ɓangaren yawwa to sai dai in kai ne kaga dama saboda kyautatawa sai ka daidaita daidai da daidai yawa eh kware da gaske akwai hikima sosai kuwa akwai hikima amin wa fil mabiti haka nan da wurin kwana wannan ta saba kwana a bukka misali ba platina ce daga daga riga kaji ka auro ta ita kuma wannan ta saba kwana a bini to kowace sai kai mata irin yanayin gidan da ta saba irin environment din da ta saba to shi yasa dan wani dan mutum yayi aure ya bar matarsa ta kauye a kauye ya je birni ya auri wata ita ma tana zaune a can ya ke dawo da ita kauye bai kamata a ga laifin shi ba madukan dai yana raba musu lokuta daidai da daidai da daidai kuma kowace yana bata abinci da sutura daidai da daidai yana ta to wannan ba za a ce wai ya fifita wata akan wata ba wannan ba shine fifita wata akan wata ba domin kowace ya aje ta ne a irin muhallin da Allah ya ce ya aje ta fala yadkhulu li hajatihi inda man lam takun nawbatuha ba zai shiga saboda wata bukatar sa ba ya shiga wajen wacce ba ranar kwanan ɗakin ta bane wa inna ma yatlubuha min kharijil baiti kada yadda zai yi zai nemi bukatar tasu ne daga wajen ɗakin ma'ana kai ne kowace gidanta daban misali ko kowace ɗakinta daban kana da fatilarka a ɗakin waccan a ɗakin uwar gida to kai kuma a ɗakin amarya kake ranar kwanan ɗakin amarya ne to ko dai ka ce wa uwar gidan waccan mai ƙwamin fatilata kana daga ciki kana daga waje ko kuma in ma tana daga waje ka ce da Allah wace shiga ɗakin ki mi ɓon fitilan nan yadda shiga ta ɗauko maka amma ba wai ka shiga da kanka ka shiga ɗaukar fitila ka je ku wajen awa ɗaya da rabi ko ba ranar kwanan ɗakin ta bane da kayi da Allah kaga wannan baka shirya adalci ba musamman ma musamman ma wato a birane akwai waɗanda za ka ga ya rabawa mata yin gidajensu kowace gidanta daban amma da safe zai je kowace a gaisa don kyautatawa amma a irin wannan gaisuwar kuma sai ya je har ya sadu da wata wace ba ranar kwanan ɗakin ta bane wallahi wannan yana yawan faruwa akwai wace ita ita ce ita ce ma amaryar ita ta bugo take tambaya da ce malam ni irin wannan abin da mijin mu yake anya ku ya kama hanyar adalci nace me yake yi tace to ni dai ba ni yake wa ba uwar gidan mu yake wa kuma annabi mishi magana ya ke ni na sai ranar kwanin ɗakin ta kwanin gidanta yana can din sai ta bugo min waya sama da minti talatin muna magana da shi haka nan kuma da safe sai ya biyo gidana in ya biyo gidana kuma sai ya ce zai nemi ni wace to gaskiya wannan babu adalci a ciki da dai yi mata wa'azi ce kuma da Allah ki iya yadda zaki ki bikin dora shi akan hanya domin in kika bar shi a haka to tabbas zai tashi cikin mazaje marasa adalci ko ba zai haifar mishi da dami ido ba a ranar alkiyama da kake gidan uwar gida to lokutan ka gaba ɗaya nata ne bai halatta ba kuma kana gidan uwar gida hankalinka yana kan amarya kana waya da amarya kana chatin da amarya alhali kuma nan kana gidan uwar gida wannan ba daidai ba ne da yawa ana samun matasa masu mata biyu ko uku suna aikata irin wannan kuma gaskiya ba daidai ba ne zalunci wal qasmu bi yawmin wa laylatin ana yin rabon kwana ne wuni daya da dare daya wala yaqtu bi yawmaini illa bi ridahunna ba a yin rabon kwana da kwana biyu sai in da yarda su in su suka yarda in sun yarda cewa a rika yin sati sati ma duk ɗaya ne sai a rika yin sati sati in sun yarda a rika yin kwana uku uku sai a rika yi in sun ce kwana biyu sai a rika yi amma lallai ya kamata mazaje a kula sosai da wannan za a ga mutum ranar kwanan ɗakin wannan ce amma gaba ɗaya duk al'amuransa kuma yana gumacin ba daidai bane irin wannan akwai kuma irin wanda za ga yana da wata hajiyarsa wacce ita wannan ta zama kamar murhu ko yaushe tana nan zai ya auro wannan ya saka ita tun uwar gida na nan ya auro wannan ya saka uwar gida na nan ya auro wannan ya saka uwar gida na nan haka nan kuma in ya zo shayinsa kullum uwar gida ce ke yi ko ma a ɗakin waye ke ba ke saki mishi shayi ba wannan yin shayi aikin uwar gida ne kaga wannan shi ma rashin adalci ne in ya shigo gida zai wuce ɗakin uwar gida ne nan zai je ya tuɓe kayansa ya ajiye kuɗinsa da komai nasa a nan sannan a can zai yi shiri ya yi wanka ya kintsa sannan kuma sai ya tafi ɗakin da zai kwana akwai masu yin wannan wallahi za ka ji abin kamar kamar almara ko wallahi akwai masu kaga wannan shi ma duk ba daidai bane ba daidai bane in ce fa ne ko wani abu ko ka rika yi da kanka ko ka nemo yaro ko babban danka ka damka abun a hannunsa ko kuma ya zama kana da wani wakili amma damka al'amuran gaba daya hannun uwar gida to zai sa ta rika jin wani isa na musamman akan sauran matan da su kuma mata mace ba ta so ‘yar uwarta mace wasu duk mukamin su iri ɗaya ne abunka ta rika nuna kamar ta fi ta matsayi abunka ba daidai bane wannan misali ta fi su ƙulla gaskiya ta fi su ƙulla amana misali sai abu ɗan lissafi ne misali ko ka san abin da zai isa misali in kana da shinkafarka a gida ka san abin da yake isar ka a cefane ko a koma ɗakin wa kake in ta fi su ƙulla gaskiya misali za ka iya tambaya ta bisa adalcewa ce nawa ne yake isa cefanen abincin rana a gidan nan ta ce kaza ne to ka san wannan kaza ɗin ne ko ma wace ce da girki sai ka bata adadin wannan ɗin shikenan ko ka bata a hannunka a hannunta ko kuma ka rika sayowa abin kana ajiyewa a gidan sai ka raba musu daidai da daidai shikenan yana tambaya akan shi ya halatta mutum ya shiga ɗakin matar da ba ranar kwananta ba ne ba don yi wani abu kawai don ya ɗauko wani abu to idan ba ta cikin ɗakin ita ɗin sai ka shiga ka shiga wuf ka ɗauko ka fito amma an tana ciki gaskiya akwai hatsari musamman ma idan ita ce amarya saboda yawanci za ga amarya ta fi samun damar da za ta yi wasa da miji da sauransu ita uwar gida an riga an zama ɗaya amma karamar mace wacce bata fi wuce yan shekara sha biyar sha bakwai yan shekara ashirin bata wuce ta kama ka da kokawa ba ka shiga za ka ɗauko wani abin kuma ta kama ka da kokawa uwar gidan kuma ta leƙo ta gan kuna kokawa ka sai da ce dama musamman abin da ya shigo da kai kenan kaga sai ya zama a samu rashin jituwa tsakaninsu ko da ba sa faɗa irin wani ɗin yana iya haddasa rigima tsakaninsu na na na zai iya me yi ce idan tambayar da yake yi kana da mata biyu sai ɗaya ta yi tafiya misali sai uwar gida ta yi tafiya kuma ranar kwanan ɗakinta ne misali sai ta yi tafiya ba ta nan a to ba za ka kwana gauro ba ko yawwa to ai da bambancin mai mace ɗaya ɗin kenan da mai mace biyu kaga shi in mai mace mai mace ɗaya ne in tana haila kai ma kan shi ma yana yi in tana jego tare suke yi haka ne ko in ta yi tafiya shi ma ya yi ko da yana gari to shi ma ya yi tafiya domin sai dai sai dai ya koma shi da samari tuzurai su tare a gindin mai shayi a dafa mashi indomi a ba shi shayi da safe kuma ya tafi wajen mai ɗanwaki shi da tuntunin su bulayi yawwa nan ba a karatunmu na tafsiri ba na ba ku irin hikaya ko zamanin sarakunan da ana irin wannan zancen sai wani mai mace hudu ya miƙe kirari a gaban sarki ya zauna fara suka ce an gaishe ka sai wani ba fadar shi mai mace uku ya tashi ne mai mace biyu ma ya tashi ne mai mace ɗaya ya yi haka zai miƙi shi ne wani tuzuri ya jari gansa ya ce a me za ka in ka tashi ne ma zan tashi sai kana miƙewa ni ma zan miƙi sai dai mu yi tashi to ala ayi halin da yan uwa shi ƙarin aure sunna ne amma yin adalci gare su duka wannan farilla ne wajibi ne mutum kafin ka ƙara aure ka tabbatar cewa za ka iya yin adalci in ba ka da tabbacin cewa za ka iya yin adalci ka tabbata matarka uwar gidan tana da zafin rai kuma ba ka iya yin kwantaron ɗinta to gaskiyar magana ka yi haƙuri shi ne ko ba haka ba da ka je a baka amanar 'yar mutane ka zo ku zauna abin ya ƙi daɗi ka raba ta da budurcinta kuma an zo ba a samu kwanciyar hankali ba aure ya ki daɗi ƙarshe a zo a yi ƙaramar bazawara to gaskiyar magana gara ma karka fara saboda duk wanda ya je lahira alhali baya iya yin adalci tsakanin matansa to a ran alkiyama kowa sai ya gane shi domin Allah zai tashe shi bisa wata siffa wace sai ya bambanta da duk wanda ke filin alkiyama zai tashi tsagin jikinsa guda ɗaya a karkaci kaga kowa da ya kalle shi an san wannan adalci ne baya yi tsakanin matarsa to ala ayi halin in uwa gaskiya yin adalci wajibi ne ya kamata lalle a kula sosai da yawa mu yanzu a kasar Hausa yana daga abin da sarki Sunusi sarkin Kano na 14 ya rika yin magana akai ake ganin laifinsa kuma wallahi akwai karshen gaskiya cikin maganar tasa da yawa kawai gasar kamar gasar aure ake yi saboda mutum ya gaji da gorin abokai wani ai mai mace ɗaya ne ai mai mace ɗaya kaza kaza ai mai mace ɗaya kaza kaza sai mutum ya je ya ƙara aure kuma wani yanayin samun sa bai kai ya rike mata biyun ba tsakani da Allah sai a zo an tara ƴaƴa kuma an rasa yadda za a yi da su sai ga yaro ya tashi ba arabi ba boko jiya jiyan nan akwai wani amini na da ya zo muke magana wani yaro ne ya fito yana neman ƴarsa yace amma da yayi bincike sai ya dakatar da yara nake tambaye shi dan gidan waye sai shi dan gidan wane ne yace saboda abin da ya gano shi wannan wanan uban shi wannan saurayin matan su sun kai hudu amma shi tsakanin shi da yaro kawai inda an haife ka ya maka suna shikenan ya gama da kai da yaro ya dan taso ya kai dan shekara 5 6 7 shikenan sai dai sai dai rike kansa ba ruwan shi da kai sai dai su rika zuwa sata a gonakin mutane da aka suke rike kansu yaran har su taso har su taso kuma su fara iya sana'o'i da sauransu amma dai ba arabi ba boko ba ruwan shi da kai kaga da yaron da ya taso a irin haka ya za ka yadda ya zo ya nemi yarka da aure saboda kaga irin wannan yana yawan faruwa ya kamata lalle mu kula sosai ya'ya amana ne a gare mu idan kasancewa ba za ka iya kulawa da tarbiyyar ya'yan da suka wuce uku hudu biyar ba wadda matarka ta farko ta haifa maka ku kasancewa idan ka auro ta biyun nan ko da kana da ƙarfin da zaka iya ɗaukar ɗawainiyar matan to amma ƴaƴan kuma za su yi maka yawan da ba za ka iya kula da su ba to gaskiya ka yi haƙuri shi ne kai wa kanka adalci saboda ƴaƴan nan ƴan uwa to wajibi ne duk ɗan da ka haifa ka za a mishi suna mai kyau ka kula da tarbiyyar shi ka ba shi ilimi har sai ya kai ya balaga nan har sai ya balaga sannan daga nan ne nauyin shi zai dan ragu a kanka in kai mishi aure dama ka riga ka koya mishi sana'a shikenan sai ka ware shi amma irin yanayin da yanzu ake ciki yawanci a ƙauyukanmu da birane kawai mutum ya haifi ɗan da ya ɗan taso shikenan ba ruwan shi da shi wani lokacin haka za a ɗiba a kai yaran makaranta malami ɗaya an tara wani ‘ya'ya hamsin wani ma uban ɗan in ya kawo maka shi shikenan har har in ɗan zai shekara goma a hannunka ba za ka ga uban ba ba zai zo ba tsakani da Allah malaman makarantun allo an tara musu yara da yawa kuma babu mai baka ko sisi gwamnati ba ta baka iyayen yaran ba sa baka to ya za ka yi dole yaran nan fa sai dai su riƙa yin bara shi ma malami babu wani abin da yake yi ya koyar da yaran nan kaga dole shi ma wani lokacin ya dogara da yaran wajen ɗan abin da zai riƙa batarwa isan su yi ice isan su yi kaza su yi kaza su kuma al'ummar gari suna ganin laifin malami ya matsa wa yara to wannan ba shi ne duk yanci abin da yake faruwa to ala ayi hal ne yan uwa gaskiya kamata mu kula sosai yin adalci tsakanin matan mu suma kuma ƴaƴan da Allah ya ba mu mu kula da amanar su Allah ya kula da mu baki daya Allah ya ji dukkan lamuran mu zahirin wa batinin Allah ya zaura da mu lafiya ya ƙara mana lafiya da zama lafiya shugabanninmu na addini da na mulki Allah ya riko da hannayensu bisa abin da ya dasu da cikin sa Allah ya ƙara mana lafiya da zama lafiya na mutum ne ya saki masu saki saki daya na da saki daya ne sai aure ta aiki sai aure ta fito bai mai da ba ta ƙara yin aure na sai da ta yi aure biyu ke na sai ta fito da ta fito sai ya dawo da ita mm kaga ta yi aure biyu a ta ta haifi ya biyu mm sai ya dawo da ita mm sai ya dawo da ita kuma ya aure a yi abu ya ƙara a nasu tsakani sai saki biyu ya saki na saki da zai amfani da wancan sakin ne ko kuma wancan sakin ya faɗi akwai sabani tsakanin malamai kun ji abin da yake tambaya a kai mutum ne ya saki mace ya mata saki daya sai da je ta yi wani auren har sau biyu to daga baya sai ya sake auro ta An- an gane ko a wani sabon auren to shin wancan sakin na farkon yana nan ko kuma yanzu igiyoyi ukun nan sun dawo fresh to akwai sabani tsakanin malamai imam abu hanifa shi ya tafi akan cewa in dai wani auren ya riga ya shiga tsakani to igiyoyi sun dawo sabi fil amma imam na malik da imam shafi'i suna nan akan cewa ko aure ɗari ta yi a tsakani da ka yi mata kayi mata saki biyu bayan ta fita daga hannunka sai ta je ta yi wasu- ta yi wasu auren rakin ko aure ɗari ta yi a tsakani in ta sake dawowa hannunka ka sake mata au- wani sakin to za a ce uku kenan yawwa to kaji yawwa wallahu a'lam na to ta zama da ita ce ta ƙarshe na na na eh wannan magana tana da tsawo kwarai da gaske ina ganin ko a rubuta mu- a rubuta min ita mun zo a darasi na gaba da tsawaita bayani akan ta magana ne akan hukuncin yin tsarin iyali a musulunci eh ko ba haka ba Imam Ibrahim yana nan yau to da Allah a rubuta a rubuta tambayar yawa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله